ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمه الله ku yi hakuri bisa ga zuwa na makare ina jin tun jiya an faɗi uzuri na ban taso ba da kuka sani wannan safe kamar yadda muka alkawali za mu karanta wannan littafi na sharhu usulul iman na babban malami shaykh muhammad ibn salih al-uthaymin Allah ya kansa da gafara wato littafi ne wanda ya kunshi bayani dangane da rukunan imani bayani filla filla daki daki tare kuma da dalilansu da kuma kafa hujjoji daga alkur'ani da hadisi tare kuma da bayar da bayani da dalili na hankali domin gamsar da mai karatu cewa shari'a ba ta cin karo da hankali sahihin nafsi yana dacewa ne da warakakken hankali ba cin karo da juna a tsakaninsu da haka ba tare da na yi wani dogon mukaddima ba za mu shiga cikin littafin kai tsaye domin mu samu damar karanta kaso mai sauka da littafin ko mu sauke shi a cikin lokacin da nake da shi kafin
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته وتغمده الله بواسع رحمته في كتابه شرح أصول الإيمان قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد فان علم التوحيد اشرف العلوم واجلها قدرا واوجبها مطلبا لانه العلم بالله تعالى واسمائه وصفاته وحقوقه على عباده bayan yar gajeruwar mukaddima da malam ya sai ce amma ba'du amma bayan haka fa inna ilmin tauhid ashraful ulum wato shi ilimin tauhidi shi da mafi darajar ilmomi ashraf ismu maf'ul ne na ismu af'al tafdil ne na sharif idan ce abu sharif abu mai kima ko mai daraja kamar yadda ashraf din ita ce kima sharif abin da yake da kima ashraf mafi kima ashraful ulumi wa ajalluha qadaran sannan kuma mafi girman kadari domin ajallu shi ma afalu tafdil ne na jalil akan ce jalla ya jillu fa huwa jalilun abinda yake da girma fa ajalluha qadaran wa awjabuha matlaban kuma shine mafi wajibcin abin nema a wurin bawa ya san shi idan wajibi ne mutum ya san alwala da wanka da sallah to wajibcin ya san tauhidi ya fi wajibcin ya san sallah da alwala da wanka muhimmanci domin da tauhidi ne waɗancan al'amura suke tsayawa in kuma babu tauhidi babu su li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi ala ibadihi don shi ilimin tauhidi ilimi ne da zai sanar da kai ubangijinka da sunayensa da sifofinsa tare da haƙoƙinsa wato ilimin tauhidi na sanar da kai ka gane ubangiji subhanahu wa ta'ala ka san shi da sunayensa ka san shi da sufofinsa sannan kuma ka san haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi me ya haƙin da Allah ke da shi akan bayi wannan shine ilimin tauhidi sai ce mai wani annahu miftahu tariqi ila Allah ta'ala wa asasu shara'ihi ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية وشهد بها له ملائكته وأهل العلم قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولما كان هذا شأن التوحيد كان لزاما على كل مسلم أن يعتني به تعلما وتعليما وتدبرا واعتقادا ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم يسعد بثمراته ونتائجه جميل kuma ilimin tauhidi shine makulli na hanya ila Allah ta'ala zuwa ga ubangiji ta'ala ba wanda duk yake son koma zuwa ga Allah to babbar hanyarsa ko mabudin hanyarsa ta koma zuwa ga Allah shine ilimin tauhidi wa asasu shara'i kuma shine shishike na dukkan shari'o'i na Allah don haka ne ma manzanni gaba ɗaya suka yi suka yi ijma'i wajen kiran mutane zuwa ga tauhidi a jama'atul rusul gaba ɗaya manzanni sun yi ijma'i wajen kira zuwa ga tauhidi babu wani abin da manzanni suka yi ijma'i a kansa irin tauhidi don ubangiji ta Allah ta ma arsalla min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu taba turo wani annabi ba kafin ka illa nuhi ilayhi face mun yi wahayi ya zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa yadda lamari yake ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni ku bauta ta min ni kadai wannan shine sakon da Allah ya faɗa wa kowane annabi tunda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin inda Allah zai ce wa ma arsalna min qablika rasulan wato mu taba turo da manzo ba kafin ka wannan ma yadullu alal umum domin ya zama nan kira ce fi siyakin nafi wanda yake tadullu alal umum tare da haka sai aka kara taukidin ma'ana din ta hanyar min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin ka iya cewa ma ahadun fil bait ya zanto ma'anarsa babu kowa a gida in ka tashi karfafa wannan ma'anar sai ka ce ma min ahadin fil bait to wannan ya fi ma'anar da su karfi kenan ina fata an fahimta wato kaga min din nan tana ƙara karfafa ma'ana kenan ba wani manzo da Allah ya turo ba ce Allah ya yi masa wahayin cewa ga abin da labarai yake kar abota kowa sai shi kadai sannan ubangiji ta'ala ya yi wa kansa shaida da wahadaniya kadai ta kan sannan mala'ikunsa ma sun shaidar masa sannan ma abuta ilimin sun shaidar masa kamar yadda yake shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist sai ma yace walamma kana hadha sha'anu tauhid kana lizaman ala kulli muslim tunda haka sha'anin tauhidi ya kasance ashe ya zama tilas akan kowane musulmi lizam abin da yake lazuntar mutum baya rabuwa da shi wato wajibi kenan akan kowane musulmi an ya atadiya bihi ya kula da tauhidi ya bashi kulawa ta musamman al-itina'u bi shay shine damuwa da abu da kulawa da shi ta'alluman wa ta'aliman ya kula da tauhidi wajen ya karance shi ya kuma karantar shi wato dan mutum ya karanta tauhidi kadai bai warkar ba har sai ya karantar wa tadabburan tare da lura da masail na tauhidi ya musu kyakkyawar fahimta wa atiqadan da kudurce su a zuci li yabni dinahu ala asasin salim dan mutum ya gina addinin sa a bisa ga shishike warakakke wanda bai da tangarda wa tamiyinanin sannan ya samu natsuwa ta zuci wa taslimin da mika wuya yas'adu bi samaratihi wa nata'ijihi wanda shi kansa zai arzuta zai samu walwalar zuci domin as-sa'ada kwanciyar hankalin rai ita ce as-sa'ada duk da wadansu suna fassara as-sa'ada da cewa arziki to amma kwanciyar hankalin zuciya shine sa'ada to ita kuma zuciya ba ta samun kwanciyar hankali sai in akwai tauhidi a cikin ta duk irin yadda mutum ke cikin ni'imar duniya in bayar da tauhidi babu yadda za a samu kwanciyar hankali Allah ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub da wannan ne mutum ke samun natsuwa kyakkyawan tauhidi a cikin zuciya wato shi da kansa ya arzuta ko ya samu walwala bi tamaratihi da amfanin tauhidi din wanda ta'ijihi da kuma sakamakon tauhidi to sai wani abu da ya kawo shi ma a matsayin yar mukaddima kafin shiga cikin littafin bayanin mazaya na addinin musulunci da me addinin musulunci yayi fice akan sauran addinai ta yadda idan an ce ga addinin musulunci ga kiristanci ga yahudanci ga addinin buda to kowanne ya kamata in za a dora shi akan dan uwansa ya zanto akwai abin da a iya nuna wa jama'a su gamsu a matsayinka na musulmi me za ka nuna cewa da shi ne musulunci ya fice akan sauran addinai to wannan ita ce dan abin da zai faɗa a nan gudu dan abin da zai faɗa kenan yace الدين الإسلامي الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان وأكمله لعباده وأتم به عليهم النعمة ورضيه لهم دينا فلا فلا يقبل من أحد دي دينا سواه قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين malace shi addinin musulunci shine addinin da ubangiji ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi lafazin ba aka daidai ki da arsala wato ya turo manzon Allah da shi khatama Allah bihi al-adiyana da addinin musulunci ne aka cika addinai da suka shuɗe a baya wa akmalahu kuma aka kammala addini da shi li ibadihi ga bayansa wa tamma bihi alaihim ni'ma da musulunci ne kuma Allah ya cika ni'imarsa ga bayi don babu wata ni'ima mafi girma irin ni'imar musulunci wa radiyahu lahum dinan ya yarda da shi a matsayin addini gare su fala yaqbalu min ahadin dinan siwahu Allah ba zai karba addini a hannun kowa ba in ba musulunci ba dan haka ya Allah ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance uba na ɗaya daga cikin mazajen ku ba walakin rasulullah sai dai ya kasance shi manzon Allah ne rasula din nan wato kamar khabaru kana ne walakin kana huwa rasulullah sai zan to rasulun ismu kana ke amma da kana din da ismu ha ana shafe su kaddara su ake al-irabi wa khataman nabiyyin kuma ya kasance cikamakin annabawa to yanzu da ka karanta wannan aya kace manzo Allah bai kasance uba na ɗaya daga cikin ku ba abokin zancen kai na da dama ya ce da kai to a tarihi an nuna manzan Allah Allah ya bashi haihuwa ta yaya maza irin yadda ya bashi ta yaya mata daga cikin yayansa maza akwai wa Ibrahim Alkasim Abdullah da kuma yaya hudu Allah ya bashi mata to dan me kuma Allah ya ce walakin rasulullah ma kana muhammadun aba ahadin min rijali bai zama uban ɗaya daga cikin ku to anan gurin sai malamai suke ba da ansar cewa akan cewa mutum rajul bayan ya zama baligi wanda ƴaƴan manzan Allah dinnan mazaje da aka lissafa daga cikin su ba wanda ya zama rajul kowa Allah ya karɓi rayuwarsa yana yaro karami ina ba dan bayyana Allah ko ce walai ma kana Muhammadun aba ahadin da ya ce min zukurikum to zakar kaga ya shafi karami da babba kamar yadda unsa ta shafi babba ko karama ina ba dan bayyana amma rijal yake rijal kuma dole sai manya kenan mun fahimci wannan ko dai kenan sannan abu na biyu ana magana min rijalikum al-mukhatabun waɗanda ake magana da su a lokacin saukar ayar wanda su ne sauran sahabbai tunda a lokacin idan muka manta ba dai ayar ta zo ne a siyakin ayoyi da aka zo dan a rushe tabanni tabanni shine mutum ya mayar da dan wani a matsayin dansa kai da da shi wato kai declaring din cewa wani danka ne bayan ko ba kai ka haife shi ba da a farkon musulunci ya halatta dan manzo Allah ya yi hakan ga Zaid ibn Harisa to daga baya kuma Allah ya rushe wannan yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din wa malikum rabbi sannan kuma ka kawo nan gurin inda dan a tabbatar da rushewar ta gaba daya Allah ya kaddara Zaid bin Harisa ya saki matarsa Zainab bint Jahash kuma aka ce manzo Allah ya aure ta inda ɗansa ne lalle daidai da ɗan haihuwa ya yi ɗanka ya saki mace kai ka aura amma sai Allah ya kaddara ya aura manzon Allah yana ganin abin zai ji ba daɗi jama'a su ce ya auri mata duk da shi ya san ai ɗanta banni ba ɗa bane ba amma ubangiji ta Allah wajauta masa cewa sai yayi haka falamma qada zaidun minha wa darat zawwajnaka likai la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula to kaga sai zanto cewa dan sauran mummunai nan gaba idan wani yayi tabanni da mutum to dan wannan wanda kai tabanni da shi ya auri mace ya saki za ka iya aurenta don ba za ka samu wani kunci ba wajen aurenta tun daga shi manzo Allah ya riga kai shi ne likai la yakuna alal mu'minina harajun bi azwaji adiyayi idza qadaw min hunna wa tara wa kana amrullahi mafquda zuwa ƙarshe an gane ko to ma'ana dai cewa walakin rasulullah wa khataman nabiyyin wato wannan ya zana annabi ne su kai wakin annabawa wanda shi babu wani annabi sabo da za zuwan annabi isa alaihi salam baya rushe wannan aya dan shi annabi isa ba wai zai zo bane a matsayin sabon manzo da sabon manzanci a hannun shi da wani sabon sako da Allah zai saukar a'a tun daga lokacin da Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah babu wani sabon sako da za a sake saukarwa idan annabi isa ya dawo ya zo zai yi aiki ne da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai tukaro da wannan ayar ba dan haka ne ma a wannan lokaci ba wai zai zo bane ba a matsayin manzo zai zo ne a matsayin malami cikin malaman al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ko bai rage masa daraja ba dai idan wani sai to ai idan bai zo da risala ba an rage masa daraja a ce a'a ta yaya aka rage masa daraja inda dukkan annabawan duniya Allah zai kaddara musu su dawo yau to kowa ba zai aiki da littafinsa ba sai dai Qur'ani wannan kuma nassin Qur'anin ne yake haka wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqarrtum wa akhadhtum ala dhalikum isri قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد da haka imamu zahabi a cikin littafin tajridu asma'in sahaba yana bayyana tarihin sahabbai da sai kawo annabi isa a cikin sahabbai yace huwa sahabiyun wa nabiyun sahabi ne kuma annabi ne magana annabi ne wannan kowa ya riga ya dare magana sahabi ne yace domin yayi imani da manzon Allah kuma ya gamu da shi a daren Isra'il dama sahabi ai shine wanda ya ga annabi yayi imani da shi ina ba ta fahimta har malamai suka a bayan ilimin tattauna suka ce wa haka kowa balla cikin sabon manzo Allah kaga dai abinda muka saba jinsi ne sai mu ce me Abubakar amma wanda ya san wannan sirrin sai ce Annabi Isa to amma kaga sai yayi dogon bayani kafin jama'a su fahimce shi a shahid dai wato Annabi Isa zai zo ne a matsayin shi na mabiyin manzo Allah wannan ko bai rage masa daraja ba ai dukkan annabawa suna kasar manzo Allah an gane ko zai zo a daidai lokacin mahadina nan kuma zai sallah a bayan mahadi sallar da za a ba mu hadi don girmama al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mu hadi zama liman annabi isa na cikin mamu duk wannan bai rage masa daraja ba na'am kuma ubangiji ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan na nuna cika addini da mutane sannan ubangiji ya ce inna dina inda Allah al-islam sanannen addini a wurin Allah shine musulunci wato banda musulunci Allah bai san da wani addini ba sannan Allah ya ce mun yabta idan al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin wannan da ayoyi ma'ana su a zahiri take sai ce mi وقد فرض الله تعالى على جميع الناس أن يدينوا لله تعالى به فقال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار.
جميل. الله يا وجب تاو متاني غبادا ان يدينوا لله تعالى به. يو الله الديني بشي مسلم شي بعد وانا ابو دبن duk wanda zai wa Allah addini to da musulunci zai ba da al'ada ba ko da wani abu musuluncin da yake saukakke wanda ba gurbata shi da son zuciya ruwa wani ba an gane ko Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai magana da manzon Allah ya ce kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an wato wannan na ɗaya daga cikin aya da ke zuna falalar manzon Allah cewa an turo shi zuwa ga dukkan mutane gaba ɗaya inni rasulullahi an ce ya ayyuhan nas kaga farare da bakake da kowa da in binni da yan kawai kowa inni rasulullahi ilaikum jami'an tare da cewa an ce wa ila adin akahum huda wa ila samuda akahum salihah wa ila madina kowanne wani wuri aka masa iyaka amma manzo Allah ba ya masa iyaka ba da'awarsa ta zo ne lil makani kullihi wa lil zamani kullihi la tataqayyadu bi zarfi zamanin wa la bi zarfi makan dukkan da'awar wani annabi kuwa ta kayyada bi zarfi zamanin aw makan ko dai an iyakance zamanin ko an iyakance lokacin ko duka an iyakance masa lokacin da zamanin amma manzo Allah ba iyakance masa zamani ba ba iyakance masa lokaci ba Allah zai lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi wato ku yi imani da Allah kuma da manzon sallallahu alaihi wasallam annabi manzo kuma annabi alladhi annabi al-ummi sannan kuma wanda yake da ilimin da bai koya wajen wani ba lafazin al-ummiyu wato idan an faɗe shi ga wanda ba annabi ba to kushe shi akai ana nufin jahili wanda ba da karatu amma idan an faɗi lafazin al'ummi ga manzan Allah to ya ban shi akai wato ana nufin wanda yake da karatun da ba wani ya koya masa ba ba ya da malamin da ya koya masa ilimin sa ilimi ne ladunni Allah ya saukar masa da shi ta fuskar wahayi wa innaka latalaqqal qur'ana min ladun hakimin alim shi yasa yadda idan an dora maka sumuni ɗaya ko ka rubuta sumuni ko rubu'i akan allanka ko ka karanta shafi ɗaya ko shafi biyu na qur'ani dan ka je ka haddace kila sai ka awa biyu kana ta yi ko ka je kiskadi kai tai kafin ka haddace shi manzo Allah ba haka bane ba suratul an'am duk tsawon ta lokaci da aka saukar da ita kuma sau ɗaya mala'ika jibril ya karanta ko manzo Allah ya haddace to kaga ne da yana gaggawar idan mala'ika ya fara karanta kafin ya kai karshe sai ya bi shi baya sai Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka litajal bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayan ma'ana aka ce da shi ka daina gaggawar karantawa wai dan ka iya a'a wato iya karatun na harshenka ubangiji ta'ala ya ɗauki nauyi hadda cewa a tara maka shi a zuci Allah ya ɗauki nauyi sanin ma'anar Allah ya ɗauki nauyi lokaci me yana ja jiki sallallahu alaihi wasallam dan ayoyin abu uku suka nuna na farko Qur'an lafazin Qur'an anan baya nufin Qur'ani abin karantawa Qur'an bi ma'anar qira'a inna alaina jam'ahu wajibin mu ne mu tara maka shi a kirji wanda shine al-hibzu hadda cewa shine jam'u wa nan gurin wa qur'ana yani qira'atu alaina an numakkinaka min qira'ati za mu sa ka iya karatun da haka fa idza qara'na fa fattabi qur'ana qur'ana ba na fattabi qira'atu thumma inna alaina bayanahu kaga aya ta tara guda biyu al-qira'a da al-jam' da kuma al-bayan al-qira'a shine iya karatun da baka aljam shi ne haddace shi a zuci sannan albayan kuma shi ne sanin ma'anarsa ko tafsirinsa to duk Allah ya ce ya dauki nauyi gaba kaga shi a shi ba wani malami da ya koya masa ballantana ya kuskure a sake maimaita ya sake kuskure a sake maimaita da haka idan an ce al'ummi ana nufin wanda baya da malami haka ya kamata mutum ya fassara in dai an jingina ta ga annabi amma idan an jingina ta ga wani wanda ba annabi ba aka ce al'ummi ana nufin jahili fitik wanda yake a halin da mahaifiyarsa ta haife shi domin nisbatu ilal ummi ma'ana tun daga lokacin da mahaifiyarsa ta sauke shi bai samu wani sabon abu da ya shiga kwakwalwarsa ba aga ai jahili fitik ke wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an to shi yana nan ala tabi'atihi al-ula bai yi kokari ya kawo kansa juyi juyi hali sai ya zauna a yadda aka haife shi to shine ummi kalmar ko dadin jiwa babu dai ka inda da wannan ma'ana ce ko ba haka ba فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته وتقوي إيماني da manzo annabi wanda ba ya da malamin da ya sanar da shi wani abu Allah ne ya sanar da shi Allah ne yuminu billahi wa kalimati wanda yake imani da Allah kuma yake imani da hukunce hukuncen Allah kalimat ana ana nufin hukunce hukunce hukunce hukuncen Allah ko ka fasara shi da wahayi don wahayi yana da fadi sama da hukunce hukunce domin wahayi ya shafi na hukunci ya shafi kuma labari ina fata mu fahimta da yin labarin adawa duk wahayi ne hukuncin sallah da zakka duk wahayi ne amma idan ka ce hukunce hukunce to amma bai shafi labarin adawa da samuda ba amma ya shafi sallah zakka da azumi dan su ne hukunci da haka fassara kalimatihi da cewa wahayi lalle yana da fadi ta fuskar ma'ana sama da fassara shi da kalimatihi da cewa hukunci kadai wadansu malaman sun fassara shi da wannan wadansu sun fassara shi da wannan wattabi'uhu la'allakum tahtadun ku bi shi domin ku shiryu wato sai wannan ya nuna cewa ashe bin sa din shi kadai da addini da abin da ba bin manzon Allah ba to ba a kira shi da matsayin addini ya zo cikin sahih muslim daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi manzon Allah ce wallazi nafsu muhammadin bi yadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ba wani wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma ba yahudi ko kirista sun ya mutu sannan ya zo ya mutu ولم يؤمن بالذي ارسلت به بي ايمان da abin da aka turo da shi ba illa kana min ashabin nar face sai ya zama dan wuta ashe wannan ya nuna dukkan wanda ya mutu ba tare da yana yin biyayya ga manzon Allah ba to babu shi ba rabauta a lahira ko da yayi da aure ai ya bi annabi Musa ko ya bi annabi Isa ko ya bi annabi Uzair ko duk annabin da ya bi a duniya in dai bi manzon Allah ba to waccan biyayya ba za ta yi masa amfani ba to ballantana kuma wanda zai zo ya bi wani wanda bai kai annabi ba ya bi wani shehi ya bi wani wali ya bi wani mai daraja da kima da sauransu duk kimar wanda zaka bi dai bata kai kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka kenan dole kansa shine addini kauce masa kuma shine abin da ake kira ba addini ba na'am wal imanu bihi tasdiq ma jaa bihi ma'a al qabul wal iz'an لا مجرد لا مجرد التصديق ولهذا لم يكن ابو طالب مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع تصديقه لما جاء به وشهادته بانه من خير الاديان ممتاز والدين الاسلام wato shi imani idan aka ce imani da manzon Allah wal imanu bihi imani da manzon Allah ko imani da musulunci tasdiqu ma jaa bihi ma al qabul mutum ya gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi ma al qabul kuma ya karba abu domin ka ya gaskata abu amma ka ya karba shi a zahiri ma ka ya fada da shi amma a zuciya ka yadda ka gaskata shi daidai ne ban ka san ba kare bane ashe gaskatawa kadai ba ta nuna imani sai gaskatawa tare da karban abu wal iz'an da miƙa wuya wato shine bi la mujarrad tasdiq ba kawai mutum ya gaskata annabi kadai ba gaskata annabi kadai baya mai da mutum mumuni a sai mutum ya karbi abinda manzo Allah ya zo da shi ولهذا لم يكن ابو طالب مؤمنا ده haka abu طالب ya zama mumuni bi rasul da manzo Allah ma tasdiqihi lima jaa bihi tare da cewa ya gaskata manzo Allah din ba an gane ko ya gaskata manzo Allah ya san manzo Allah ba makarici bane wanda abin da ya faɗa baya kariya abu طالب ya yarda da wannan yace wa qad alimu annabna غير كاذب لدينا ولا يؤنى بقول الاباطل معنى sun riga sun cewa ɗanmu ba ƙarya yake mana ba sannan baya karɓar zance na banza duk ƙwarai shawa sun san wannan abu talib ke cewa wannan sannan kuma shi da kansa yake cewa arabta dinan kada arabtu bi annahu min khairi adyan al bariyati dinan ka yada wani addinin da ni na san cewa ya fi dukkan wani addinin dan adam inganci laula al malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani sam'an bi zaka yaqinan ma'ana amma wannan gaskatawa ta zuci tunda bai karba abinda manzo Allah zo da shi ba to wannan bai bai da shi mummuni ba wa shahadati bi annahu min azhar al-adyan والدين الإسلامي متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة قال الله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان أو مكان بل هو صلاحها وليس معنى ذلك أنه خاضع لكل زمان ومكان وأمة كما يريده بعض الناس بل الدين المسلم يقول شدك ودنس مصالح waɗansu gyara ko amfani shi ne masalih jami'i na maslaha allati tadammanat al-adyan as-sabiqa irin gyare-gyare da dangin amfanin da addinan da suka juɗe baya suka kunsa don abin da attaura ko linjila ko zabura ta kunsa to qur'ani ya kunshi waɗannan ababen gaba ɗayan su inda na gyara ne mutamayyizun alaiha bi kaunihi salihan li kulli zamanin kuma addinin musulunci yayi fice alkur'ani ya yi fice akan waɗancan littattafai da suka shuɗe a baya dan shi ya dace da kowane zamani ya kuma dace da kowane wuri wa umma ya kuma dace da kowace al'umma amma waɗancan littattafai ko dama ba a yi su ba dan su dace da kowane zamani an yi su ne dan su dace da zamanin da aka turo annabawa zuwa cikin su sai da in wannan zamanin ya wuce to kuma akwai buƙatar a sake turo wani littafin daban dan a daddadawa mutanen da suka biyo bayan wannan zamanin su ko me ya dace da su amma shi alkur'ani tun da zuwa karshe sai aka yi shi don ya dace da dukkan zamani ya kuma dace da kowane wuri da haka Allah ta'ala ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi wato mun saukar da wannan littafi akan ka da gaskiya wanda yake gaskata abin da ya gabace shi na littattafai wa muhaiminan alayhi kuma ya mamaye su gaba daya alhaimanatu ala shay shi ne mamayar abu ta yadda zaka samu rinjaye a kai shi ma'ana qur'ani ya rinjaye waɗancan littattafai da suka wuce baya a tarihi ta fuskar abin da ya kunsa ta fuskar fadin shari'arsa da kuma tsokokon da ke cikin su dokokin waɗancan littattafai lafazin alkitab nan aya ya mai so alkitab na farko ana nufin alqur'ani alkitab na biyu kuma ana nufin littattafai da suka wuce baya a tarihi wa anzalna ilaykal kitaba wannan alqur'ani bilhaki musaddiqan lima bayna yadayhim min alkitabi anan gurin dukkan littafan da suka shuɗe baya tarihi da haka al din da ke cikin alkitab kalmar farko al ce ta tarihi wato ana nufin alqur'ani amma al din da ke cikin alkitab kalmar ta biyu wannan al ce istigraqiyya ai jami'ul kutub almunazzala min as-sama dukkan littafan da suka wuce baya a tarihi kamar yadda Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wanzala ma'ahumul kitaba duk annabawan da suka wuce ba littafi ɗaya aka saukar musu a littafin kowa da wa anzala ma'ahumul kitaba yani wa anzala ma'ahumul kutuba an gane ku kamar kuma da ce walakin na birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi lafazin alkitab ana nufin me alkutub littattafai tunda ana maganar annabawa ko wani annabi ko da littafin sa daban da dan uwansa wa muhaiminan alayhi wa ma'ana kaunihi salihan li kulli zamanin wa makan abinda ake nufi da wannan kalma wato qur'ani wai ya dace da kowane zamani da kowane wuri da kowace al'umma anna tamassuka bihi la yunafi masalih al'umma riko da addini baya cin karo da dangin amfani na al'umma baya cin karo da ci gaban zamani fi ayi zamanin aw makani kowane zamani da kowane wuri bal huwa salafuha riko da littafin ma riko da alqur'ani shi ma zai kawo gyara game da ci gaban zamanin domin duk ci gaban da garwaya shi da addini ba to ci baya ne amma ci gaban da aka garwaya shi da addini shine hakikanin ci gaba وليس معنى ذلك انه خاضع لكل زمان ومكان وامه amma wannan baya nufin addinin musulunci ya zanto ya miƙa wuya ga kowane zamani ma'ana abinda zamanin ya zo sai musulunci ya halatta sai a tafi ya miƙa wuya ga kowane gari al'adar kowane gari sai musulunci sai ya halatta sai a tafi ya miƙa wuya ga kowace al'umma ta kawo shawararta kuma qur'ani ya tabbatar ba haka ake nufi abinda ake nufi kowace al'umma a duk inda take raye a turai a asiya a duk inda mutane suke raye a Amerika a Latin Amerika a yankin Caribbean duk inda mutane suke raye in zaka hukunta su da Alkur'ani to in dai za su tsaya su bi shi to za su gaba wani tsarin da ya fi dacewa da su irin Alkur'ani wato wannan abin da yake nufi kenan da cewa salihul li kulli zamanin wa makan ka san wadansu sukan dauki wannan aya cewa addinin musulunci ya dace da kowane zamani abin nufi da abin da kuka kiro a zamanin ku musulunci ya ba ku lasisi ku kiro kayan kaga wannan mummunan fassara ce ko mummunan fahimta a addinin musulunci ya dace da kowane zamani ma'ana in za a aiwatar da shi ko da a karan fara mutane sun ji ba daɗi amma in suka tsaya suka yi hakuri aka ɗauki lokaci za su ga ashe ba tsarin da ya fi dacewa da shi irin ya fi dacewa da su irinsa abin da ake nufi kin
والدين الإسلامي هو الدين الذي ضمن الله تعالى لمن تمسك به حق التمسك أن ينصره ويظهره على من سواه قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون wato musulunci shine addinin gaskiya wanda ya lamance wa duk wanda ya riko da shi hakikanin riko da shi an yi sa ubangiji zai taimake shi wa yuzhirahu alaman cewa kuma zai dora shi akan wanda ba shi ba musulunci ya bada wannan lamunin ya bada wannan tabbas da garanti din ga duk wanda ya riko da shi Allah ya bada garanti ga duk wanda ya riko da addini hakika na riko to Allah zai daukake shi ya dora shi akan wani wanda ba shi ba banda musulunci ba inda aka samu wannan tabbacin gashi nan Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shi Allah shi ya turo manzansa da gaskiya da kuma addinin gaskiya shi ya turo shi da shirya da addinin gaskiya li yuzhirahu li yuzhirahu ay li yughlibahu dan ya rinjayar da shi wannan addinin ala addini kullihi akan dukkan wani addinin da ba shi ba walau kare al mushrikuna ko da mushrikai sun ki sannan ubangiji ya ce wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum ubangiji yayi alkawali ga wanda suka yi imani suka yi aiki na gari cewa zai halifantar da su a ban kasa kamar yadda ya halifantar da waɗanda suke kafin su abinda ake nufi da zai halifantar da su ma'ana zai kawar da kafirai ko ya dora ku zai kautar da su ko ya dora ku kamar yadda lokacin da mutanen annabi Musa suka je suka kai kuka wajen su cewa uzina min qabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana kafin ka zo ana ta cin zalunmu ana cutar da mu yanzu ka zo ma kana cikin mu ana cin zalunmu ana cutar da mu yaushe ne nasara za ta zo قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون yace ya saura kiris hakuri ne bakwai ba saura kiris ubangiji zai halakar da abokanan adawar ko kuma a halifantar da ko a bayan su a game za ku yi dan ku tsaya kan imani da ake nagari ubangiji ta'ala ya ci gaba da baku taimakon sa da agajin sa da tsaro wani ba zai cuce ku ba idan kuma kun kauce to kuma sai ubangiji ta'ala ya sallata wadansu akan ku inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kafu abin da ya faru kenan a gaban idan su aka halakar da fir'auna aka zulmiyar da shi a cikin ruwa amma kuma bayan sun riga sun fita daga nan kusan ba su je ko ina ma su karkace annabi Musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha kaga sun sake komawa baya kenan kuma ubangiji ta halaye wahalshe su a sakamakon wannan din 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa al qawm al fasiqin dan haka dai Allah ya bada tabbas ga duk wanda ya imani na gari da aiki na gari to Allah zai taimake shi a nan gindin duniya kuma ya dora shi akan wanda ba shi ba an gane ku da yake la takhlifannahum fil ardi kama takhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadalahum kuma Allah zai tabbatar musu da addinin su wanda ya yarda musu shi wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna zai musanya musu daga tsoro su zanto suna cikin aminci amma ya abudu na lillahi shirku na bishiya saboda mun ni kadai kar su hada ni da wani inji Allah wa man kafara ba da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda kudu ya kafirce bai kin haka to kuma ya zama cikin fasikai kenan ya zama cikin kafirai kenan wato dai akwai wannan alƙawarin na Allah innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin kasa gaba ɗaya da abinda ta kunsa mallakar Allah ce yana gayar da ita ga wanda ya so sannan wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al arda yarithuha ibadi as-salihun inna fi hadha la balagan liqaumin abidin Allah ce mun riga mun rubuta fi zaburi ba wai cikin zabura ba cikin littattafai domin lafazin az-zabur din na nufin littafi abin saukarwa daga sama shine ake wa jam'i da az-zubur wa biz-zuburi wa bil-kitabil munir alif lam din dake cikin ta zama istigraqiyya ce ma'ana mun rubuta mun yi alkawari cikin duk littattafan da suka wuce a baya an al-ardu yasuha ibadu salihun cewa kasa salihan bayi da za su gaje ta idan an rasa salihan bayi da kuma sai zalimai su ci gaba da zama a cikin cikin amma wata karan samu salihai sun tsaya to Allah zai taimake su to wannan shine alƙawarin da Allah ya ga wanda ya riko da addinin in kaga musulmi sun sha wahala to ya danganta da rikon su da addini ne ba su riko da addini riko mai kyau ba amma in sun rike da karfi to za su nasara sai ce والدين الإسلامي عقيدة وشريعة فهو كامل في عقيدته وشرائعه أولا يأمر بتوحيد الله تعالى وينهى عن الشرك يأمر بالصدق وينهى عن الكذب يأمر بالعدل وينهى عن الجور يأمر بالأمانة وينهى عن الخيانة يأمر بالوفاء وينهى عن الغدر يأمر ببر الوالدين وينهى عن العقو- عن عن العقوق يأمر بصلة الأرحام وهم الأقارب وينهى عن القطيعة يأمر بحسن الجوار وينهى عن سيئه وأموم القول أن الإسلام يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن- عن كل خلق سافل ويأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون yace addinin musulunci aqida ne hada da shari'a kar ka dauki ibada ita kadai ba tare da kana da aqida mai kyau ba ibadar ba za ta maka babbiya ba a wajen Allah sannan kuma kar ka rike aqida kadai ba tare da ka garwaya da ibada da sauran mu'amaloli na rayuwa ba idan kai haka nan gurin ma ka gajiya kenan ta fuskar riko da addini so ake ka dauki musulunci ka cokan dan sa kar ka dauki wani bangare da ya maka dadi kuma ka kyale wani bangare da aka yace ya amuru bi tauhidillahi wa yanha 'anil shirk musulunci yayi umarni da kadaita Allah ya hana shirka ya amuru bi sidqi wa yanha 'anil kadhib yayi umarni da gaskiya ya hana ƙarya ya amuru bil adli wa yanha 'anil jawr yayi umarni da adalci sannan kuma ya hana zalunci al jawr zalunci ya amuru bil amanati wa yanha 'anil khiyana yana umarni da riƙon amana tsara amana sannan ya hana ha'inci ya amuru bil wafa wa yanha 'anil ghadab ya yi umarni da cika alkawali ya yi hani dangane da saba ma alkawali yaudara ya amuru bi birril walidaini wa yanha anil uquq musulunci yana umarni da kyautata wa mahaifa ya hana saba musu ko kangare musu shine al uquq ya amuru bi silati arham musulunci na umarnin sada zumunta su wane ne zumun mutum ko hum al qarib sune dangi makusanta wa yanha anil qati'a ya hana yanke zumunci ya amuru bi husnil jiwar wa yanha an sayyi'ihi musulunci yana umarni da kyakkyawar makwabtaka wanda ya makwabtaka da kai ya ji daɗin ka ba ya rika kuka da kai ba ya yi hani dangane da munin makwabtaka wa umumul qawli inda kana son kai gaban mun magana kawai ka takaice kar ka tsaya ka gaji da gidayawa annal islam ya'muru bi kulli khuluqin fadil musulunci na umarni da dukkan wata ɗabi'a mai falala ta gari wa yanha an kulli khuluqin safil yana hani daga dukkan wata ɗabi'a wadda take ta ƙasa makaskanciyar ɗabi'a musulunci baya son ta kaga a takaice da'awa mai kyau musulunci ya ce ai da'awa mara kyau musulunci ya ce a nisan ta mai kyau a mizanin shari'a da lafiyayyen hankali ba mai kyau a wurin mutane ba don su mutane darajar kyau a wurin su ta samu ban abin da yawa wani kyau ba shi zai wa wani kyau ba abinda wani ke jin dadin sa ba shi wani ke jin dadin sa yanzu yanzu za ka je ka sau turare mai tsada ka sa idan wani ka fita kusa da wani sai ce da Allah wannan wani turare da yana sa ni kaina yana bugawa kamar kaina zai ciwo ta dubi masa dadi ba a sai da mun tashi tantance kyau za mu ɗauki mizani ne na shari'a da kuma lafiyayyen hankali akwai abin da dukkan masu hankali sun yi tarayya a kansa wanda kaga ya fice daga nan to hankalinsa da ya zama mai daraja ta kasa amma idan hankalinsa yana da daraja ta sama to zai iya fahimtar shi ma wannan abin yana da kyau to kullum muka tashi awa mu daina kallon mutane farko mu kalli shari'a lafiyayya hankali shari'a lafiyayya hankali da shine ake auna kyawun abu ko guninsa an fahimta ko ubangiji ta'ala ya ce inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba kaga wannan dangin abin da kai umarni kenan mutum yi na farko adalci na biyu ihsani ihsani ya kashi kashi biyu akwai ihsani tsakaninka da Allah akwai ihsani tsakaninka da mutane ihsani tsakaninmu da Allah shine abin da manzo Allah ya fassara shi an tabu da Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak wannan ihsani ne kadai ta Allah da ibada shine ihsani in ana nufin ihsani tsakaninka da Allah shine Allah ya ce wa man wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaga lokacin misali a wadannan ayoyi dai yana nufin daidai da abin da manzo Allah faɗa ta an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan ihsani tsakaninka da Allah kenan amma ihsani tsakaninka da mutane shine kyauta yatsewa rangwame afuwa saukin hali wannan shine ihsani da kanaka da mutane domin kyautata mutane da dukiya da kuma kyautata musu da hali a halin ka kyautata musu a dukiya ka kyautata musu ka hada biyan yafi in ko za ka yi daya ba za ka yi daya ba to kyautatawa da hali har ma ta fi kyautata da dukiya domin idan amfanin mutumin da ya kyautata da dukiya amma kuma ya muna maka a hali ya ba ka riga ka fito da ita kana kwalliya sai ta rafa da ce ni fa na ba shi wannan rigar da ko gari a jikinsa ka ga riga rusa ka ko da kayan aure an fito kowa na sa Allah barka shi malam an yi aure ni ba na bai sadakin ba ba mu da amfani ba ba mu kai insani da zuciya amma ya muna maka tabaskar be ali da haka suke cewa ya sunu dama kyautatawa ta fuskar halayya ta fi daɗi sama da kyautatawa ta fuskar me dukiya sannan kyautatawa ta fuskar dukiya takan yi daɗi ne idan mai ita ya haɗa da kyautatawa ta fuskar me hali mutum ya kyautata ta fuskar hali wa nimru'un asda ilayka hadiyatan min halihi fa ka'annaha min mali idan mutum ya baka kyauta ta halayyarsa ta hakurinsa ta karantinsa ai wannan kyauta ce kamar ya baka kyautar dukiya karantin da daɗi da zaka ji an gane ko shine al-insan wa in tani dal qurba bai wa dangi waɗanda suke makusanta ba su abin da yake wajibi mutum ya ba su waɗannan ababen da aka yi umarni kenan wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi addinin musulunci ya hana alfasha sannan ya hana almunkar ya hana albaghi lafazin alfasha duk abin da ya kai matuka ta fuskar muni wanda masu hankali ko da ba ba malamai bane ba sun san abin bai dace ba da haka ake kiran zina da suna alfasha kuma ake kiran luwadi da suna alfasha dan mai lafiyayyen hankali ko mun jahilcin sa ya san wannan abin bai to almunkar abin da shari'a ta ki ko da ko a ɗabi'ar gari ana yi albaghi zalunci zalunci mutane cikin dukiyarsu ko mutuncinsu ko kuma jininsu Allah ya hana wannan ya izu kuma la'allakum tazakkaru kaga wannan na nuna gamewar musulunci game da komai na rayuwa ya yi fice akan sauran addinai ta hanyar waɗannan tsare-tsare da ke cikin sa sai ce أركان الإسلام أركان الإسلام أسسه التي ينبني عليها وهي خمسة مذكورة فيما رواه ابن فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وفي رواية على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه واللفظ لمسلم wato abin da ke nufi da rukunan musulunci su ne shishiken da musulunci ke ginuwa kai usus al-usus jam'i na asas asas shine harsashin gini wanda a kansa kake dora gini kuma gurgudan kwanansa gurgudan abin da zai dora wa idan aka yi harsashi wanda bai shiga cikin kasa da yawa ba hamsin to shahadatu Allah ilaha illallah ko ka ce shahadati Allah ilaha illallah idan muka ce shahadati Allah ilaha illallah me hujja mu tafsir al-irabi wato ya zama badal kenan na me na hamsin ala hamsin sai kuma ka ce shahadati wato ya zama shahadati badal ne na me na khams wanda khams majrur wal badal ya'khudh hukm al-mubdali anhu amma idan muka ce shahadatu wato ya zanto kawai muna kaddar mubtada kenan wannan sai zanto kawai kenan hiya shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato mun kaddar kalmar hiya kenan ta fuskar irabi wannan yayi wancan yayi to amma ta fuskar riwayar hadisi to sai mutum ya duba ta fuskar ya aka wasalce shi sai karanta shi a haka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamu salah wa ita'u zakah wa siyam ramadan wal hajj lokacin da abdullahi da umar ya faɗa wannan sai wani mutum ya ce da shi alhajj wa siyam ramadan ya ce a'a hajji dai kafin azumin ramadan a yake ce masa alhaji wa siyamu ramadan ya ce abdullahi da umar wannan magana hajji mana kafin siyamu ramadan kala sai abdullahi da umar ya ce siyamu ramadan wal hajj ya ce siyamu ramadan dai kafin hajji haka na sami tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato hakan zai shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai a wata riwayar za ku ga an gabatar da azumin ramadan kafin hajji a wata riwayar za ga an gabatar da ramadan kafin aikin wato aikin haji da kafin ramadana ko ramadan kafin aikin haji ko aikin haji kafin ramadana ko ce ruwaya ce tabbatacce kuma ba ta ba ta da tasiri wajen canjuwar ma'ana duk ma'ana da yake to waɗannan su ne arkan na wato rukunai na addinin musulunci kenan usus din guda biyar to shi zai bi su ɗaya ɗaya ta kai ko wanda yayi bayani akan sa amma shahadatu an la ilaha illallah أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان بهذه الشهادة كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له وإنما جعلت هذه الشهادة ركنا واحدا مع تعدد المشهود إما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى فالشهادة له بالعبودية والرسالة من تمام شهادة أن لا إله إلا الله وإما لأن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا صحة لعمل ولا قبول إلا بالإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالإخلاص فبالإخلاص فبالإخلاص تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحقق شهادة أن محمدا عبده ورسوله abu na farko ita ce kalmar shahada shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to me yake nufi da wannan shine ce al-i'tiqadul jazim al-mu'abbar anhu bil lisan bi hadhihi shahada al-i'tiqadul jazim kudri daurarre kullallen kudri wanda babu shakka kana tabbas akai al-mu'abbar anhu bil lisan wanda a madadin sa ake furtawa har sai ya fada wato yayin da baki ke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tunan zuciya dama ta kudurce abin nan da baki ya faɗa shi baki kawai wakili ne isarwa yake cewa gaba abin da zuciya ta kusa aikin sa kenan dan idan baki bai faɗa ba to ba za a gane mutum musulmi bane ba tunda mutane ba su san abin da ke cikin zuciya ba wanda ya san abin da ke cikin zuciya sai Allah dan haka idan mutum ya faɗa da baki zuciyarsa bata kudurce hakan ba kalmar shahada sa ba ta da amfani shi yasa munafikai rantsuwa suke kafin su yi ta amma kuma Allah ke kare su idza zaka munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun karshe Allah ce ittakhadhu aymanahum junna kawai sun rantsa ne dan su mai da abin garkuwa hakan ya tsare musu dukiyarsu da wato jinin su amma ba wai dan a zuci sun yi da abin ba a sai asalin kalmar shahada a zuci take baki wakili ne to sai dai wakilcin nan na baki shine sharadi na ingancin imani don sai in mutum ya faɗa ne za a gane shi mummune ne a mu'amalance shi mu'amala ta mummune to amma fa ya tabbatar faɗin sa na baka ba zai tsira da shi ba sai in a zuciya zama abin haƙi shine al-i'tiqadul jazim kudiri dauraren kudiri yankakken kudirin da babu shakka a ciki baka tare da jiko ko kwanto al-mu'abbaru anhu bil lisan wanda aka yi bayani da baka a madadin ita zuciya din بهذه الشهادة أكفرت wannan shahada. كأنه بجزمه في ذلك مشاهد له ma'ana kamar shaida wannan da yake kamar ga Allah din a gabansa yana mai shaidawa Allah lalle shi kadai ne abin mutum lokacin da ya furta kalmar shahada duk da kila manzo Allah baya nan ka faɗa amma kana shaida kamar gashi nan a gabanka kana shaidar da shi ka yarda da haka yaqinin da ake so ka samu da sakankancewar zuci ya kai wannan matsayin ya kai matsayin kamar ga kana ganin Allah kana shaidawa ne a gaban sa kamar ga manzo Allah a gaban ka kana shaida masa da cewa lalle shi Abdullahi ne kuma Rasulullahi kaga shine al-itikadul jazim to ya rage mutum ya tambaya cewa kalmar shahada kawai sai a ce kalmatu shahada kalmar shahada ko me yasa ita kadai aka mai da ita rukuni sallah rukuni azumi da zakka da aikin hajji rukuni duk suka haɗu cikin biyar wanda idan mun kalle ta hakikanin gaskiya ba abu ɗaya ba ce bai ta kalmar shahada domin abu biyu ne na farko shahadatu an la ilaha illallah na biyu ne shahadatu anna muhammadan rasulullah abu biyu ne to amma me yasa aka dunkule shi ya zama ɗaya shine malai yake cewa wa inna ma ju'ilat hadhihi shahadatu rukunan wahidan ita wannan shaidawa an sa ta a matsayin rukuni ɗaya ma'a ta'addudil mashhudi tare da kididdiguwar wanda ake shaidawa din domin shaidawa bai take kana shaidawa Allah cewa shi kadai na bin wuta kuma kana shaidawa cewa manzon Allah shi kadai ne manzon Allah a wannan zamani da aka tuko kaga abun ya kididdigu ba ɗaya bane ba dan bai kuma zama rukuni ɗaya to saboda me yace imma li annar rasul muballighun anillah imma dai dan shi manzon Allah ai wakili ne Allah da Allah ya turo don ya isar sakon shi ga mutane فالشهادة له بالعبودية والرسالة شهدا ومن ذا الله cewa shi Abdullahi ne Rasulullahi ne shine bil ubudiyya wa risala min tamam shahadatu la ilaha illallah ciko ne ne shahadatu la ilaha illallah domin ya kai ka san Allah din in ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba dan manzo Allah ba san Allah ashe sanayyar ka da manzon Allah bangare ne na sanayyar ka da Allah dan haka sai aka mayar da shaidar ta zama ita kada a matsayin rukuni daya in ba haka ba da sai a mayar da rukunin su zama shida rukuni na farko shahadatu an la ilaha illallah rukuni na biyu shahadatu anna muhammadar rasulullah sannan rukuni na uku sallah an gane ku hudu zakka har aka tafi da shida to amma sai aka mayar da shaidawar biyu ta zama daya don manzon Allah ai a matsayi na wakili na Allah da haka shaida masa cewa shi manzon Allah ne bangare ne na shaidawa Allah cewa shi Allah ne shi Allah ne mun fahimci wannan imma dai mu ce dan wannan wa imma li anna hatayn shahadatayn asasu sihhatil amali wa qabuliha ko ko mu ce a'a wannan shaidawa biyu an dan kula ta zama daya dan saboda waɗannan shaidawa guda biyu sune shi shike na ingancin aiki da karban aiki id la sihhata li amalin babu yanda za a aiki ya zama sahihi wala qabula ba da za a aiki ya zama karbabbe illa bil ikhlas lillah sai in an tsantsanta niyya cewa dan Allah akai shi kadai sannan wal mutaba'atu li rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tsantsanta biyayya ga manzon Allah shi kadai aka bi ba a kowa ba fa bil ikhlasi tatahaqqaqu shahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati tatahaqqaqu shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan an samu ikhlasi to an samu tabbatar shahadatu an la ilaha illallah idan an samu biyayya ga manzon Allah to an samu tabbatar shahadatu anna muhammadan abin nabi da mutum zai zai furta kalmar shahada sai zanto babu ikhlasin sadri kalmar shahada ta yi ba ta yi ba inda mutum zai samu ikhlasi a cikin kalmar shahadarsa amma sai zanto ba manzan Allah ke bi ba ya dai zama manzan Allah manzan Allah ne amma baya masa biyayya in ya tashi ibada zai karba a wajen wani wuri dai na wani ba na manzan Allah ba salati na wani mutum ba na manzan Allah ba zikiri na wani mutum ba na manzan Allah ba amma dai yana son manzan Allah kuma ya yi imani da shi manzan Allah wannan imanin da shi ya masa amfani ba zai masa amfani ba har sai lokacin da ya zanto da wurin jinsa da zikirinsa da filatinsa duk wanda ya gangaro ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko manzon Allah ya furta da baka an ji haka yayi ko ya aikata a aikace wato ya yi umarni a ko ya aikata a aikace ko an yi a gaban sa bai hada ba to duk abin da ya taho daga manzon Allah ta ɗaya daga cikin kafofin nan guda uku shi ya mayar a matsayin addini to wannan shine shaidawarsa cewa manzon Allah manzon Allah ne ta yi amma duk wanda ya biye biye bai bi manzon Allah kadai ba to ya ɓata ka lokaci domin ko ta aka ba an tashi daga nan karatu mutum mutane sun tafi gida wani ya biye biye a hanya wani kuma kai tsaye bai tsaya ko ina ba sai gida wa zai riga wani zuwa gida wanda ya biye biye ka zai tsaye biye ba to haka mutane wani ya ga manzon Allah kai tsaye wani ya ta biye biye a hanya ya bi wancan ya bata masa lokaci ya bi duk wanda ka ba manzon Allah ba zai bata ma lokaci ne ya hana ka ba wajen manzon Allah da wuri ina ba dan fahimta ko da ko an ce maka shi kaza ne ko ji ka manzon Allah ne ko shi ma dan fada ne a wajen manzon Allah cewa dan fada ne a wajen manzon Allah daban da bai fadar shi manzon Allah ne an ce to ai dan gaban goshin manzo Allah ne sai ce to to da ka bi dan gaban goshin manzo Allah da ka bi shi manzo Allah ne kaga in ka bi dan gaban goshi ka dan bata lokaci amma an kuma manzo Allah kai bai fata a ka bi jikan manzo Allah a to da ka bi kakan da ka bi jikan fa a da wannan ababai da ya kamata masu hankali su kalle shi mai sauƙin fahimta in Allah ya wa mutum gaban gata amma ba kuma sai mutum ya bata lokaci ai wannan jikan manzo Allah ne ai wannan dan gaban goshin manzo Allah ne ai wannan jikan irin Fatima ne ai wannan irin gidan Aliyu ne Allah samu gani ومن ثمرات الشهادة العظيمة تحرير القلب والنفس من الرق للمخلوقين والاتباع لغير المرسلين وأما إقام الس- نعم.
na'am yana daga cikin amfani na ita kalmar shahada samara kun san asalin kalmar samara dai a larabci shine da ita ce amma akan yi amfani da samara a larabci ana nufin fa'ida fa'idar abu amfanin abu wa min samaratis shahadatil azima yana daga amfanoni na ita wannan kalmar shahada mai girma tahrirul qalbi wan nafs yantar da zuciyar dan adam da yantar da ran dan adam min ar-rizqil makhluqin daga yin bauta da ababen halitta duk wanda ya samu cikakken kalmar shahada sai ga ya samu yanci yankin da baya jin tsoron kowa sai Allah baya nema a wajen kowa sai Allah amma duk wanda baya da wannan kyakkyawan tauhidi sai ga yana jin tsoron mutane yana jin tsoron abin da bai kamata wato ainihin a ji tsoron sa ba sai ga baya da yanci har yanzu yana cikin kurkukun bauta ga waɗansu waɗanda ba Allah ba shi yasa Allah ya buga misali daraba Allahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani masala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun ma'ana bawa ne mallakar wani adadi na mutane ga wani bawa mallakar mutum daya za su je ne wajen da juna bawan da yake mallakar mutum daya ya fi yardar da ubangidansa zai kai kaza ce to an gama ya tashi zai yi ya dawo zai kai kaza ce to amma bawa mallakar mutum biyar ta kai ruwan shuka ɗaya ce je gona ta ɗaya ce a gona ta za ka ɗaya ce a ka sa gida ka kwaba mun kasa zan gyara katangar gidana za ta zube ɗaya ce je ka ɗebo mun ruwa a jijiya ɗaya ce yo mai itace wa zai bi wa zai kibi na farko ne ba zai iya faranta musu da wasu duka idan ya faranta ɗaya ya bukanta saura an fahimta ko ba yadda za a iya faranta musu da su duka ko babu yadda za a iya samu hutu a cikin rayuwarsa kullum a wahalce ki kaga ba da yanci amma an ta mallakar mutum ɗaya fa to shine Allah ya buga misali ga mutumin da yake mai tauhidi da mutumin da yake mai shirka mai tauhidi ya riga ya bautar da kansa ga ubangiji kadai sai abinda Allah ya ce ban ruwansa da kowa zai roka a wajen Allah zai nemi tsari a wajen Allah komai a wurin Allah amma wanda ke shirka kuwa yau yana jin tsoron wancan boka yau yana jin tsoron wancan malami yau yana jin tsoron kar wali wanda ya fushi da shi yana jin tsoron kar kaza ya fushi da shi sai samu kansa cikin kunci da rashin yanci da rashin hutu wato misalin mai shirka kenan da misalin mai ikhlasi mai ikhlasi wato abin bautarsa ɗaya shine Allah mai shirka kuwa yana da ababen bauta ababen kidayawa waɗanda za su wahalce shi kuma ba za su iya biya masa bukata dan koyar za ce a kabi manzo Allah kuma ka buwa ne to sai kaga cewa ga wani abu manzo Allah ya ce ai kaza kuma kuma wani ya ce ai kaza kaga anan gurin wa za ka buwa za ka kibi kaga wannan cikin manzo Allah ne za ka iya masa kara to kuma nan ga manzo Allah ba za ka masa kara ba to anan gurin ko dai kanka ya rage nan ka ya rage ko wanda kuma yace baka baya to dan rage rage kai ko kuma kai zaben tumin dare ka dauki jikan ka kyale kakan idan an waye gari kuma ceton kakan ba zai same ka ba ko kuma ka bi kakan idan ya so shi jikan ba zai fushi da kai ba dan ka bi kakansa in dai jikan na gari to wannan shine abinda mutum zai shi kenan zai huta amma sai ga mutum ya raba kansa gida kaza kaza a ce wane wane wane al-ash'ari al-maliki al-qadiri ko at-tijani ko ash-shazali kaga su da shi kada ya ya hada ba wajen guda biyar a wajen aqida shi ba ash'ari ne a fiqhu shi ba maliki ne a sufanci shi ba tijani ne to kaga adam gurin ya yarda da malik ne kadai a fiqihu amma bai yarda da malik ba a aqida ya yarda da abul hasan al-asadi kadai a aqida amma bai yarda da shi ba a fiqihu ya yarda da tijani kadai a sufanci amma bai yarda da shi ba a mazhaba bai yarda da shi ba kuma a aqida amma bai san yayi wannan farnan ba lokacin da yayi to amma idan mutum ya tara hankalinsa ga manzon Allah sawa'un a aqida ne a fiqihu ne a mu'amala ne a rayuwa gaba ɗayan da so kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to sai mutum ya samu hutu mai yawa sai ce وأما إقام الصلاة فهو التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئ- وهيئاتها ومن ثمراته إشرار الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر wannan rukuni kenan na tsayar da sallah abinda ake nufi da shi yi wa Allah bauta bi fi'liha ta hanyar aikata ita sallah din ta yaya mutum zai aikata ta ala wajhil istiqamati wat tamam ya daidaita kanta ya ya- ya tsayar da ita akan daidai sannan kuma ya yi ta cikakkiyar sallah daidai kuma cikakkiya fi awqatiha wajen tantance lokacin sallah din mutum yayi a lokacin da shari'a ta ce wa hay'atiha da kuma kamanni na sallah din kamannin yadda ake son kai ruku'i kamannin yadda ake son kai sujada kamannin yadda ake son kai karatu kar ya zanto cewa ka canja waɗansu ababai to yana daga cikin amfani na ita sallah in sirafu sadri mutum na samun hasken zuciya sai Allah ya yalwata kirjinsa wa qurratul aini da farin ciki wal inzijar anil fahsha'i wal munkar da kuma wato mutum zai ga ya nisanci alfasha da kuma almunkari tunda Allah ke inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar wato sallah tana taimakawa wajen mutum ya nisanci alfasha da munkari wannan gwargwadon yadda sallar ka tayi kusanci da sallar manzon Allah gwargwadon yadda za ta nisantar da kai daga alfasha da munkari amma gwargwadon yadda ta yi nesa da sallar manzon Allah kuma gwargwadon yadda tasirin ta ba zai bayyana ba da wuri da haka dai wato wannan shine rukuni na sallar kenan amfanin ta kenan mutum ya samu warakar zuciya ko mun damuwar da kake ci in ka shiga sallah wato sai ka samu sauki a ciki amma fa da sharadi in za ka yi sallah irin sallar manzo Allah in za ka kula ababen da manzo Allah ya faɗa game da sallah misali manzo Allah ya bayyana cewa sallah din nan munajati ke tsakanin mutum da ubangijinsa to yayin da wani ya bata mare sai ka shiga munajati tsakanin ka da ubangijinka za ka tuna wancan shine amfanin wanda sai sallah ta mantar da kai wannan sannan manzo Allah ya faɗa cewa Allah madaukakin sarki da kansa ya ce na raba sallah gida biyu ni da bawana idan ba ya ce alhamdulillah rabbil alamin insha Allah sai hamdani abdi idan yace arrahman rahim sai ke asna alayya abdi malik yawm bidin sai majadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah sai hada baina wa baina abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim sai ce haula ila abdi wa li abdi ma ta'ala yayin da kake karanta fatiha kana da wannan shi'urin a zuci zaka tana da wannan wanda ya bata ware amma idan baka taro wannan tambaye zan to kalmomin kawai kake karantawa ko ma'anar baka tunowa baka tuno munajati to ko raka'a dubu zaka yi hankalinka ba zai kwanta ba amma idan kai raka'a biyu mai tsafta tun daga lokacin da kake Allahu akbar da du'a'ul istiftahi da isti'aza da basmala da duk abin da kai ya zanto kai kana halarto abin a zuciyarka to sai wannan ne mantar da ka'aba bai dama shi yasa manzo Allah da ranka ya baci kawai sai shi cikin sallah da ya shiga sallah kafin ya kare ya riga ya ya manta da abin da ya bata masa rai to kaga a cikin sallah kana gadar da hasken zuciya shine insirafu sadri da qurratul ayn farin ciki dan mutum yana farin ciki da wanda bai yake so to son ka ga Allah ko ya kamata dama ko ya ce ya wata bai zama wannan son ya tsara son da kake wa kowa a duniya ka kaddara lokacin da kake cikin bakin ciki daga cikin abin da zai dauke ma kewa a duniya shine ka samu munajati tsakaninka da wani masoyinka wannan masoyin aboki ne da ne mahaifi ne a'a matar ka ce a'a budurwa ce daga kace da aka samu rana kana Allah Allah ranar tsauran auren ta zo lokacin da kake munajati da ita kake manta da kowa ko saboda bai san da wata kana sanda to san da kake Allah ya kar wannan wallazi na amanu asaddu hubban lillah to sai san da kake wa ubangiji ta'ala da munajati jin dadin munajati shi yani ashauqu ilayhi ladzatul munajati ma'ahu ta'ala to sika an kulli shay to sika an kulli ham sai wannan ya manta da kai komai amma kamar yadda na faɗa sai in mutum ya yi wa kansa hisabi kafin ya shiga sallah ya tumtsa zuciyarsa ya fuskanta alƙibla ba da gangan jiki kadai ba jiki da zuci to sai sallah ta zo tana da irin wannan tasiri amma matakar sa za mu yi salloli irin sallolin da ake cewa ka sauke nauyi sallar sauke nauyi mutum ba jan shi kansa da ya sallah ce alhamdulillah ai mun yi sallah mun alhamdulillah mun huta za su yi ne za su zauna su hira ma'ana munajatin da ubangiji shi ne alhamdulillah ya riga an yanke yanzu ku shiga munajatin da mutanen duniya a nan gurin yayin da mutum ya furta wannan abaka za ka iya fahimta cewa zaman nan nasu na hiran shi yake kokarin ya maza ya gama sallah dai ya ci gaba da shi dan ya fi jin daɗin sama da sallah kaga wannan sallar ba za ta tasiri wajen hana ka alfasha sallar da take tasiri wajen hana alfasha ita ce wadda mutum ya tsaye da ita lalle yadda ake bukata na'am wa amma ifa'u zakati فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة مم.
ومن ثمراته تطهير النفس من الخلق الرذيل أي البخل وسد حاجات الإسلام والمسلمين مم.
وأما صوم رمضان فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفترات نهار رمضان مم.
ومن ثمراته ترويض النفس عن ترك المحبوبات طلبا لمرض- لمرضاة الله عز وجل مم.
وأما حج البيت فهو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام للقيام بشعائر الحج ومن ثمراته ترويض النفس على بذل المجهود المالي والبدني في طاعة الله تعالى ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله تعالى ita zakka ita ce yi wa Allah bauta bi bazlil qadril wajib ta bayar da wannan gwargwado na wajibi ɗaya cikin arba'in na kuɗi ɗaya cikin talatin na shanu ɗaya cikin arba'in na tumaki ko awaki shine alƙadarin wajibin ne bayar da wannan gwargwadon wajibi fil amwalin zakawiyya cikin dukiyoyin da ake iya fitar musu zakka al mustahaqa wanda suka cancanta to wannan shine zakka mutum ya bayar wa min samaratihi na daga cikin amfanin zakka kuwa tatahirun nafsi min al khuluq radil mutum zai tsarkake ransa daga mummunar dabi'a ta kasa ita ce al bukhul wato ruwa wa saddu hajatul islam al muslimin da toshe bukatar musulunci da musulmai dan zakka akwai abinda waɗansu musulmai ka toshewa bukata akwai bangaren da yake wata bukata ta musulunci ta doshi dai idan ka lura da waɗanda ake ruwa da kaji zuwa guda ta الفقراء والمساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ومن السبيل كذا دا الفقراء دا المساكين دا المؤلفة قلوبهم دم ne toshe bukatu ne da yan uwanka musulmai almu'allafatu qulubuhum shi ma zai shiga cikin toshe bukatun waɗansu daga cikin musulmi kuma zai iya toshe bukata ta musulunci dan almu'allafatu qulubuhum akwai wanda sun musulunta musuluncin bai nuna ba to sai a ba su kuɗi dan musuluncin ya zauna sannan almu'allafatu qulubuhum akwai wanda su musulga sun musulunta ba amma ana fara in an ba su za su shiga sannan cikin almu'allafatu qulubuhum akwai wanda su ba a sa ran ma za su shiga musuluncin amma su shugabanni da cikin jama'a su in an ba su kuɗi mai yawa to za su kyale su shiga cikin karkara su musuluntar da kowa amma in aka ki neman haɗin kansu ba wanda zai shiga musulunci a yankin sai ya nemi izinin su su kuma suna adawa to sai a sayi su da kuɗi na zakka shikenan sai motar da'awa ta zo ta wuce lafiya ba wanda zai tare ta don wanda zai shiga musulunci ba za su masa izini ba amma za a na ya fi kyale shi kowa ya abin da yake so mana to kaga kaga wannan bukata ce ta musulunci to haka fi sabilillah a wajen jihadi kaga bukata ta musulunci da akwai udda ta jihadi ko kayan fada ko guzurin tafiya wajen yaki din duk wannan kudaden shiga na gwamnatin musulunci za ta idan an ba da zakka kaga an toshe wannan bukata ina fata ku fahimta to wannan ne cikin amfanin zakka ke kaga idan babu wannan kenan za a sami kaskance mana dai zakka ɗaya ce daga cikin kafa da take taimakawa haɓakar tattalin arziki a musulunci domin haɓaka tattalin arziki ba wai ƙasa ya zanto tana da reserve na kuɗi masu yawa a banki ba a'a wannan eh yana ɗaya daga cikin abin da ke nuna haɓaka tattalin arziki amma ya zanto an toshe bukatun mutane ita ce babban abin da ke haɓaka tattalin arziki ya zanto cewa ana rage wa mutane tsanani na wahala da suke ciki zakka ce ko take da wannan tsarin in ana yin ta daidai shi yasa sai musulunci ya tsara zakka yadda ba za a cuci wani ba shi ma ba zai cuci kowa ba dai idan an ce masu kuɗi ku bayar kaɗai ba za su bayar ba to sai gwamnati kuma ta shiga dole idan gwamnati ta shiga a yau gwamnatin jihar Bauchi idan tana so za ta san dukkan wani mai arziki a cikin Bauchi nawa yake da shi za ta je bankuna su ta hanyar banki za ta iya ba ta account number a ba ta bank statement na wani account din wani account din wani in ma ya kai wata kasa in ma ya kai wani gari in ma ya yi waye duk gwamnati za ta iya bi ta hanyar security ta gano kafin a zo shekara ma an san nawa ne account ɗinka an riga an aika maka da sa'i sa'i ya ce to fa in dai kudin da ke banki ne kaza ne sannan sai mu je kuma ga kayan noma nawa ne a cikin store ɗinka buhun shinkafa nawa ne buhun masara nawa ne buhun dawa nawa ne sannan idan kana da dabbobi kuma nawa ne amma kudi dai gashi na an riga an cire daga cikin akawun ɗinka ya shiga hannun ka wuce zakka idan gwamnati sai wannan tsohon kudi ce a ba wanda ya ce ta amma na tsari ke tsari da kawai babu saboda babu kun tsarin mutunci sau da kafa wato gama fahimtar sama mu gama fahimta mu gane irin gatan da Allah ya mana ta yadda zamu ji daɗi masu kuɗin su ji daɗi talaka su ji daɗi kowa ya huta ma'ana gwamnati za ta karɓo daga wajen masu kuɗi sai kuma ta zo ta rabawa talakawa haka ba ake buƙata dai idan an kyale talakawa da masu kuɗi masu kuɗin ba za su bayar ba irin yadda yanzu suna bayarwa duka ba duka suke bayarwa wanda suke bayarwa kuma ba abin da ya tuntu zai bayar mutumin da zai bada miliyan ɗaya sadaka sai ka ta yi yawa sai ya bada dubu hamsin ko dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ita ma rarrabawa danginsa na kusa banda sauran mutane ko kuma ya sassauke waɗansu nauyi ka tambaye shi dan ka ba da lafiya sai ya yi ta ja maka hankali har sai lokacin da kayi ya baka kuɗin zakka ba zai baka wancan taimakon na yau da gobe ya yi baki daga wani wuri daga kuɗin zakka zai ciyar da su wani ya zo ce ya haihu masu ta ba da ragon suna daga kuɗin zakka zai bata ma'ana dai kuɗin zakka suna nan da ya fitar da su sai ya ajiye su yana jiran Allah kawo tsotsayi duk wani tsotsayi da ya zo to akan su zai amma ba akan dukiyarsa ta yau da gobe amma ba zai fitar ba yadda ya fitar ya ce ga shi haƙƙin Allah bai wanda suka tantanta ba zai ba to wannan shine amfanin su gar gwamnati cikin hukunta shi yasa ka tambaya al'amilin alaiha al'amilin alaiha waye zai kafa al'amilin alaiha gwamnati suna za su kafa su kuma ta ba su fafa sosai da sosai Allah ka mana ranar da zamu ga wannan tsayi amma shi azumin watan Ramadan shine bauta Allah ta hanyar al-imsak al-muftirat kame baki daga dukkan abin da ke karya azumi nahar Ramadan a cikin watan Ramadan da rana yana daga cikin amfanin sa tarwidun nafsi an tarkil mahbubat mutum ya saba wa ranka barin abin da yake so kana son ruwa mai sanyi ga kana cikin zafi amma ka hakura da shi har sai rana ta faɗi kana son matarka amma ka hakura da ita har sai dare yayi kana jin kishi kana jin yunwa ga abincin ka iya koyewa ka ci amma ka hakura kaga mutum yana bayar kan zuciyarsa wani horo na musamman shine tarwidun nafs sabar da zuciya an tarkil mahbubati dangane da barin abin da mutum ke so salaban li mardatillah dan neman yardan Allah idan ka tana ai kana son wannan ruwan sanyi sai ka tana ruwan alkausara ya fi shi dadi sai ka hakura da wannan dan wanda in ka tana kana son wannan abincin sai ka tana cikin aljanna bi ma faki hatun wa nasalun wa rumman kuma lalle sun wannan dadi sai ka hakura da wannan dan wancan idan ka tana ga matan kana son ta dauke ma kewa sai ka tana cewa horul iyin horul iyinun ka misalin lolo il makunun jaza'an bima kanu yamunun sai waccan ta mantar da kai wannan mutum ya saba barin abin da dinsa saboda saba kan sa sai ce amfanin sai kuma aikin haji aikin haji kuma bauta Allah ta hanyar mutum ya nufaci ɗakin Allah ɗin da kiyali bi sha'ar alhaji wajen aikata ibadojin aikin haji shi ma yana daga cikin amfanin sa tarwibun nafsi ala bazlil majhudil mali mutum zai saba wa ransa bayar da wani abu na dukiya wani abu mai nauyi na dukiya al majhud abin da zai dan wahal sai ka al mali na dukiya an gane ko wal badani ko mutum ya dan bayar da karkashin jikinsa aikin haji akwai kashe kuɗi sannan akwai bayar akwai yin amfani da kuzari da karkashin jiki fi ta'atillahi ولهذا كان الحج نوعا من الجهاد في سبيل الله ده هكا ايكن الحج يزما نوعي من الجهاد نوعي كان الجهاد
وهذه نعم وهذه الثمرات التي ذكرناها لهذه الأسس وما لم نذكرها تجعل من الأمة أمة إسلامية طاهرة نقية تدين لله دين الحق وتعامل الخلق بالعدل والصدق لأن ما سواها من شرائع الإسلام يصلح بصلاح هذه الأسس وتصلح أحوال الأمة بصلاح أمر دينها ويفوتها من صلاح أحوالها بقدر ما فاتها من صلاح أمور دينها ومن أراد استبا ومن أراد استبانة ذلك فليقرأ قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولينظر في تاريخ من سبق فإن في التاريخ عبرة لأولي الألباب وبصيرة لمن لم يحل دون قلبه حجاب والله المستعان malaka waɗannan dangin amfani da muka ambata na waɗannan rukunai na musulunci wa ma lam nazkuru da abin da ma bamu ambata din ba dukkanin su taj'alu min al-ummati ummatan islamiyatan zahira za su mayar da al'umma ta zama al'umma ta musulunci tsarkakakkiya naqiyya mai tsafta wadda ba datti ta tare ta tadinu lillahi dinul haqq al'umma da za ta yi wa Allah addini na gaske wa tu'amilu al-khalqa bil adli wa sidq ta yi mu'amala da sauran halitta ta hanyar adalci da gaskiya li'anna ma siwaha min shara'il islam domin duk abin da ba wannan rukunan ba cikin shari'o'i na musulunci yasluhu bi salahi hadhihi al-usus to zai inganta ne in wannan rukunin sun inganta wa tasluhu ahwal al-ummati bi salahi amri diniha halayen al'umma kuwa suna gyaruwa ne idan lamarin addinin al'umma din ya gyaru idan addini ya lalace al'umma ba za su iya gyaruwa ba wa yakutuha min salahi ahwaliha zai iya kubucewa al'umma wani abu na gyaruwar halayenta bi kadari ma fataha min salahi umuri diniha gwargwadon abin da ya kubuce mata na gyaruwar lamarin addininta idan wani abu na gyaruwar addini ya ci baya to lamarin ci gaba kuma dole shi ma na rayuwa ya tsaya ba idan wani abu na addini ya ci gaba to rayuwa ma za ta ci gaba amma kada mutane su taba tunanin hango ingantacciyar rayuwa a wajen addinin musulunci ba zai yi ba wa man arada istibana kadalik wanda yake son ya nemi bayanin haka falyaqra qawlahu ta'ala ya karanta waɗannan ayoyi da ke cikin suratul araf Allah ce walau anna ahlul qura amanu inda ce ma'abuta alqaryu gaba daya mutanen da ke zaune cikin dukkan garuruka amanu sun yi imani wattaqau kuma sun tsare dokar Allah da za su yi haka la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh da sai mu bude musu kofofin sama da kuma kofofin kasa kofofin sama ta hanyar albarkatu da za su sauka daga sama na farko a bude kofar sama alkhairi ya shiga addu'ar mu ta shiga ibadar mu ta shiga sakamakon imani ya shiga sannan a bude kofar sama ta hanyar saukar da ruwan sama da girgije da dukkan albarkatu na sama sannan a bude kuma kofofin kasa ta hanyar tsirrai su fita dangin kayan abinci da kayan marmari da sauransu sannan itace su fito garin duka mu suraya su rayu ta yadda ba za mu zamanto ana mana barazana da kwararowar hamada ba ta yadda bi'a da environment din mu ba zai gurbace ba yanayi ba zai lalace ba sannan Allah zai sanya albarkatu a cikin ƙasa mu haka mu samu fetur mu samu zinari mu samu azurfa mu samu tagulla shine barakatun min samai wal ard inda mutane sun yi imani da aiki na gari to sai Allah ya huwace musu wancan walakin kazzabu amma mutane sun kare ta ne wa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su da abin da suka kasance suna yi wa kansu suna aikata wa kansu Allah ta fa amina ahlul qura an yati hum ba'suna bayatun hum naimun shi ma abuta cikin alkariyu sun aminta ne azabar mu ba za ta zo musu ba bayatan cikin dare wa hum naimuna suna bacci awa amina ahlul qura an yati an yati hum ba'suna duhan shin ko mutanen da ke cikin alkariyu sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo musu ba duhan da hantsi wa hum yal'abuna lokacin da suke cikin kai kawo domin allaif na nufin motsa jiki ko wasa ko kuma dan kai kawo wajen wani salamurra afa aminu makar Allah shi mutane sun aminta ne daga azabar ubangiji cewa Allah ba zai iya kama su da azaba ba sun sun ba kansu garanti ne fala ya'muru makar Allah illa al-qawmul khasirun ba fa wanda zai aminta daga azabar Allah ya dauka cewa ya hautu mun tsira sai mutumin da yake tababbe amma duk mai takawa yana nan bainin khawfi wa raja ya yarda cewa alƙawalin Allah ne in kai aiki na gari akwai aljanna amma baya bai kansu garanti mala yake wal yanzur fi tarihi man sabak ko wal yanzur fi tarihi man sabak a duba a tarihin waɗanda suka shuɗe baya fa inna fi tarihi ibratan li ulil albab a cikin tarihi akwai izina ga mabuta hankula wa basiratan liman lam yakul duna qalbihi hijab akwai basira ga dukkan mutumin da hijabi bai lullube zuciyarsa ba Allahu musta'an wanda ka sai mu dakata anan yanzu mun yi awa ɗaya da minti ashirin da uku saboda haka minti bakwai ma an sa tambayoyi ya zama awa ɗaya da rabi kenan sai kuma ba da break na minti goma sha biyar wanda zai jaddada alwala wanda zai sha ruwa wanda kuma dama yana azumi sosai kenan muna so ya samu cikin addu'a na to ka bari an ta baki kafin ka karanta na wace aya e wato alqur'ani ya zo ne musaddiqan lima bayna da yana gaskata littafin da suka gabace shi wa muhaiminan alaihi kuma yana mamaye shi abin nufi yana kafe hukuncin shi shine mamayewar dan da abin da ya mamaye ka ma'ana tasirin ka baya bayyana sai tasirin sa idan aka ce ruwa ya mamaye gonar wani tasirin gonar baya bayyana sai me tasirin ruwa shine wa muhaiminan alaihi domin shari'ar asara da linjila duk qur'ani ya kafa su gaba da shine wa muhammad dan alaihi na'am bismillah eh har yanzu cewa walau anna ahlul qur'an har yanzu ayar tana aiki eh to sai dai ana kasa mutane ne na duniya iri biyu mutane na farko mummunai wannan aya tana magana akan mummune mutane ne biyu kuma kafirai ita wannan aya ba ta magana akan su domin inda a ce ayar tana magana akan kafirai da mummune gaba ɗaya da sai wani ya ce to me yasa yanzu kafirai ga sun kafirce kuma suna da dukiya suna da karfin tattalin arziki har ma ya fi na mummune hakikanin gaskiya shi yasa nake ana kasa ta ne kashe biyu mummunai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna imanin da za su yi zai taimaka wajen haɓaka arzikin su don yace walau anna ahla qura amanu wa taqawla fatahna alaihim barakatun min samai wal ardh walakin kadzabu fa kunna wa kana amma kafirai kuwa Allah ya nuna ba idan mutum ya kafirci to sai ya kara ba da duniya din da yawa dan saboda baya da rabo a lahira kamar da Allah ke falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in yayin da suka kyale abin da aka musu wa'azi da shi ba su yi aiki da shi ba fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai kofar komai aka bude musu arziki daga sama arziki daga sa kere-kere kimiyya fasaha technology computer wata tsaya komai hatta idza farihu bima utu har sai lokacin da suka rika alfahari suna kafafa da irin abin da aka ba su na arziki akhadnahum baktatan fa izahum mublisun sai mu danke su da azaba ba zato ba tsammani fa izahum mublisun sai ga su suna cikin hali da bai tsammani ina fara mun da yake sannan na biyu yawanci dukiyar da kafirai suke da ita yanzu duka ta su ce sama da rabin arzikin america na kasashen yankin gulf ne a yau inda saudiya da kuwait da united arab emirates za su yi karfin halin su cire dukiyoyinsu daga bankunan america america za ta samu komada da kila sai ta yi shekara goma nan gaba kafin ta tashi tattalin arziki man fetur din da muke da shi a najeriya tsammanin ka najeriya tsakanin shugabannin da suke sace dukiyar da talakawan da dan wani abu yake gangarowa ko yaya zuwa ga hannunsu abin da duk Najeriya take samu gaba daya da abin da manyan kamfanonin man fetur din da suke zuwa su haƙa suke samu wanne ya fi yawa na ce ya fi yawa ya fi Najeriya yawa duk abin da ake samu nasu ya fi yawa na farko dai su ne suke da injiniyoyin da za su ce kaza aka samu su za su faɗi in ma kuna da jami'an ma'aikata ta man fetur wanda za su yi ƙididdigar gangano aka haƙo gangano aka sayar duk za su iya saye su gaba ɗaya su haƙo ganga dubu ɗaya su ce ɗari biyar suka haƙo su haƙo dubu biyu su ce dubu ɗaya su ko ɗari bakwai da hamsin haka ake don kasashe masu tasowa musamman kasashe da na bakakken fata wanda nan ne aka fi samun mutanen da ba su san ciwon kansu ba shugabannin da ba su san ciwon kansu ba ko ciwon al'ummarsu a nan suka fi yawa a ko'ina a duniya sama da ko'ina a duniya saboda haka ga nan gudan arzikin ma a shi na kwaci ne yawanci Allah ya zuba arzikin a kasashen da musulmai suke yawanci kasashen su ba su da arzikin amma sun rika daukar su ne sun kwace shi ko sun sace shi da karfi sun kai kasashen su da kuma abin da suka sunnanta wa duniya ta hanyar tsarin zirga-zirgar kuɗi wanda sai tsarin da suka tsara wanda bayan da za a yi kuɗi na daga nan gudun su ci kilomita ɗari biyar in dai ta hanyar takarda ne ko ta hanyar banki sai suna da wani ba ciki to balantana kuma transaction da kuɗi daga nan gudun zuwa wata ƙasa ta turai dole sai suna da shi a ciki to kaga nan gudun da arzikin sun tatse mutane ne amma asalin arziki yana hannun al'ummar musulmi ina ba an fahimta amma me yasa al'umma ta musulmai a yau ba ta amfana da arzikin da ke wajenta jahilci da rashin sanin ciwon kai jahilcin al'umma yana da yawa sama da karatun su rashin sanin ciwon kai kuma gashi nan har a wajen masu ilimin zaka samu wanda bai san ciwon kansa sawawan ilimin zamani ko kuma ilimi na addini to kaga wannan illa ce in mun san wannan illa sai mu ga zamu mai yake ta dan shine zai dawo mana da kimar mu da martabar mu da darajar mu a to ai ka gani wale zai ce dukkan tambayoyin fikihu ne tsakanin da Allah fikihu muka yau kam ai ya kamata mu yi tarkizi akan abin da shi muka magana akai ina ga in za mu yi tambayoyi cikin abin da muka karanta zai ji dadi sosai sosai kuma zai fi sa darasin shi kansa mun masa gata da yawa yanzu zai fada da na'am ban gane ba eh ƙwarai da gaske za su fahimci shi annabi isa ne tunda hadisai da sun yi bayanin a ina ma zai sauka a ƙasar sham zai sauka wato ƙasar siriya kenan a can zai sauka za su gane su cewa annabi isa ne na'am inda ta yi magana cewa ne kuɗi da wani sabbin imamu masu sallah shi wannan imamu din wani masu da ya mashi kowane ɗan shi a cikin gana a akwai bambanci tsakanin mahadi a sunna da mahadi a shi'a mahadi na sunna mujaddadi ne na addini a yanzu haka ba a haife shi ba sai nan gaba ne zai yi maza Allah ce za a haifi wani mutum cikin zurriyar gidana dan zai zanto cikin alul baiti ne zai fito cikin tsatsan tsatsan tsatsan jikokin jikokin jikokin mazalar yace sunan shi zai dace da sunana sunan mahaifin shi zai dace da sunan mahaifina wato shi ma zai zama Muhammad bin Abdullahi yuslimuhu Allah fi laila Allah zai inganta shi a cikin dare daya da kamar kowa yake cikin mutane amma dare ɗaya sai ubangiji da ala ya canja shi ta fuskar halayya sun samu kamala ta mutuntaka ta dan adam dan zai zama mujaddadi na addini amma shi mahadi din shi a kuwa an riga an haife shi tun shekara dubu ɗaya da ta wuce a yadda suke kafa kenan lokacin da aka haife shi a wani gari cikin ƙasar iraki na wanta sunan gari sai ya shiga sardab sardab shine irin kurfi eh wa garin samin ra a cikin ƙasar iraki an haife shi to akwai wani sardab sardab shine kurfi wato lami da masu hakan tabarma suke yi sai su rufe shi sai su bari da kofa ta shiga to shine firdab to shi wancan mahadin da shi'a da aka haife shi tun yana yaro dan karami sai ya shiga cikin wannan firdab din ya buya to ba zai fito ba sai bayan duniya ta cika da zalunci sannan sai ya fito sai ya kawo gyara na addini kaga wannan mahadi yan shi'a kenan wanda yake mahadi ne na ƙarya babu shi a tarihi ba taɓa yin wannan ba sannan manzon Allah bai faɗa mana wannan ba cikin hadisi duk abin da ya keta al'ada ya kamata nassi ya tabbatar mana da shi mu gani dan bai gudana ba cikin al'ada mutum zai iya rayuwa yana yaro dan karimi cikin firdab har yi kwana biyu ma ko uku ba tare da ya ci abinci ba ko abin nan balanta ra'ayi shekara dubu da wani abu kuma garin da samun ra'ayi nan har yanzu ko ba wanda ya je leƙa ya ji kukansa ƙarya kawai suke yi to ga ka'idar shi'a ba ma a yin addini sai in mahadi ya zo din tunda ka'ida ba a yin addini sai karkashin jagoranci na mutumin da yake shugaba ne ma'asumi to kuma shi shi ne shugaba kadai ma'asumi da yayi ina fatan kun fahimta da haka kaida shi a ba a sallar jami'i dan ba a yin sallar jami'i sai bayan shugaba ma'asumi ba a sallar juma'a dan ba a yin sallar juma'a sai bayan shugaba ma'asumi ba a yin jihadi dan ba a yin jihadi sai bayan shugaba ma'asumi sai mahadi ya zo jihadi da kuka ga ana yi a ko ake fada da baka cewa ana yi da kuka ji an yi a Iran kuma ne ya kawo shi shi kuma da ya zo yana so ya juya mulki sai ga cewa to kuma da ka'ida su ta ce a babu jihadi sai ranar da mahadi ya zo shi kuma ya san ba shi ne mahadin ba to sai ya kawo wata sabar theory a cikin shi'anci wanda suke kira wilayatul faqih wilayatul faqih wannan wilayatul faqih abinda suke nufi a samu wani malami na addini ya dan ari matsaya ta mahadi kafin mahadi ya zo idan ya so ya halatta yawa mutane limanci a yi sallar jam'i ya halatta a yi sallar juma'a ya halatta a iya yin jihadi a rashin uwa ake uwar ɗaki saboda larura ne amma ba dan abin ya halatta ba dan larura wilayatul fatih kuma ne ya kawo wannan da dama daga cikin yan shiya a labanan da ina sun yi rubuce rubuce waɗansu ma sun kafarta kuma yana kan wannan dan sun ce ya rusa shi an ci kenan shi yasa duk wanda zai je ran ba zai ana sallar juma'a ba ba zai kuma ana sallar jami'i ba sallar juma'a da kuma da ya zo ma aka fara yin ta da kafin ya zo ba a yi to da ya zo a cikin littafin tahririn wasila shine yake cewa in mutane sun ga dama sa iya yin juma in kuma sun ga dama su tsaya a gida su yi azhar amma wal aula al jam'u bainahuma ihtiyatan abin da yafi ka je juma ka juma ka dawo gida ka yi azhar dan ka fitar da sabani amma in ba ka son rudani to kai azhar din ka dai amma fa in ka je juma akwai yiwuwar juma'ar ka ba ta yi ba in kai azhar ku kana tabbas azhar dai amma juma'a kila bata yi batun da ba wahani bane ba akwai rudani sosai ba shi an ci fa rudani ba na wasa ba to rudin kokolwar yana da yawa matuka da haka akwai bambanci matuka tsakanin mahadi a shi'a da kuma mahadi a sunna irin wannan yana daga cikin ababen da kila wani lokaci sai a rika daukan unwani ana lacca a kai dan a tara hadisan a ce a hadisul mahadi an gane kuma bayanan wa sharhan lacca da wannan taken ko da wannan mawdu'i ina ga zai take kwarai kwarai da gaske sannan kar ku manta an so a ribanci ma aqidar mahadi a tsohon tarihin musulunci wani ya fito ya ce shi mahadi ne wani ya fito ya ce shi mahadi ne har su ji haiman a shekarar 1978 ne ko 82 ne a 78 ne a Saudiya wanda suka kama dakin Ka'aba ya ce shi ma mahadi ne wannan karere suna nan da yawa wani ya fito ya kare ya ce shi mahadi ne ai wani ma ya kare ya ce shi annabi ne wannan kuma suna nan da yawa amma idan mutum ya karanta hadisan mahadi da bayanin malaman suna kansu to ya riga ya huta ina da sai mu dakata haka kamar da ce mu dan ba da dan break haka sai minti goma zuwa sha biyar sai ko mu dawo mu dora ni darasi na biyu daga nan wurin kuma sai mu tashi sai da yamma wassalamu alaikum warahmatullahi